إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا عباد الله ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات السبل التي يتخذها الشيطان في إغواء بني آدم فإنه أقسم بربه ليغوينهم أجمعين إلا من كان منهم من المخلصين أو من المخلصين كما قال تعالى قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فالشيطان وعد وعدا أمام ربنا تبارك وتعالى وأقسم به لشدة عناده وشدة عداوته لبني آدم أقسم أمام الله تبارك وتعالى وأقسم بالله أن هذه العباد وهذا الخلق الذين فضلتهم يا رب علي إنني أقسم بك أني لا أتركهم يسيرون على الطريقة التي أنت تريد أقسم وكان أمام الله ولم يخف شيئا من عداوته لذلك دائما يحذرنا ربنا تبارك وتعالى لوضوح هذه العداوة حذرنا من سبل إبليس وذريته في إغواء بني آدم حذرنا الله تبارك وتعالى وأمرنا بأن نتخذ جميع السبل التي تؤدينا إلى مخالفة هذا العدو الذي لم يأل جهدا في يوم من الأيام في محاولته في إغواء بني آدم فحديثنا اليوم ما هي السبل التي يتخذها الشيطان في إغواء بني آدم ثم نتحدث عن شيء من الطرق التي ينجو عبد الله, تبا عبد الله تعالى يعني عباد الله كيف ينجون من هذا المكر ومن هذا التخطيط من الشيطان في إغوائنا أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجو كل واحد منا وأن يعيننا الله تبارك وأن يعيننا الله تبارك وتعالى على أن نغلب الشيطان وأن نغلب على سبله في إغوائنا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ينقوى مسلمين mabiya kuma masoya manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ina farawa da godiya da yabo ga Allah maɗaukaki da kuma salaci ga shugabanmu annabinmu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam bayan haka ina kiran mu baki ɗaya mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu bi abin da Allah ya umarce mu mu nisanci abin da Allah ya hana mu musulunci shine wannan sallamawar yadda da cewa abin da Allah ya ce ka yi shine sama da komai abin da Allah ya hana ka shine abin kyama a wurin Allah sama da komai ka yi ƙoƙari rayuwarka ta zama biyayya ce ga Allah ba san zuciyarka ba a'a abin da Allah yake so to a lokacin za ka samu shiri da Allah kuma Allah zai taimake ka akan manufofinka Allah taimake mu Allah maɗaukaki yana faɗi a cikin alƙur'ani cewa mutane karkatattu ba wani abu suke bi ba sai shaidan duk inda mutum ya karkace to iblis ya bi shaidan kuma kangararre ne Allah ya ce la'anahullah Allah ya tsine masa wa qala sai Allah ba mu labarin abin da shi shedan ya gaya wa Allah shedan ya ce wa ubangiji subhanahu wata'ala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa sai na riki wani rabo yankakke wani gwargwado daga cikin bayinka sai na kwace su sai sun bi ni in ji iblis yake gaya wa Allah wala udillannahum na rantse maka wannan Allah yake gayawa a gaban ubangiji yace ya rantse kuma da Allah din muga bai rantse da wani abu ba da Allah din ya rantse kuma ya gaya wa Allah sai ya yanki kaso mai yawa daga waɗannan bayin da aka fifita su a kansa ‘ya'yan annabi Adam da aka ce masa sujada, ya ce waɗannan ba zan basu su tsaya a kan hanya ba, sai na ɓatar da su na rantse maka. Wala umarniyan nahum zan sa musu buri, in kimsa musu burace-burace a zukatansu, wala amuran nahum zan rika umartarsu, falibatti kunna azanar an'am su rika yanke kunnuwan dabbobi. don ibada ga gumakansu ya ce sannan wala amuran na hun fala yi gairun na halƙallah sai na riƙa umartarsu su jirkita halittar Allah yadda Allah ya halicce su su ce su ba haka suke so ba Allah ya yi mutum namiji ya ce shi baya son zama namiji ya je a yi masa operation ya koma mace Allah ya yi mace ta ce ita namiji take so ta koma kayan maza ko namiji ya koma kayan mata da duk abin da zai jirkita halittar Allah ya ce ya rantse su ya yi wannan sai Allah ya ba mu labari ya ce wa man yattakhidhi shaytana waliyan min dunillah duk wanda ya riki shaytan a matsayin majibincinsa abokinsa abin yi wa da'a masoyinsa ya bar Allah faƙad khasira khusranan mubina to haƙiƙa ya taɓe taɓe wadda ba ɓoyayya ba ce a bayyana take shi shaidan Allah ya ce ya iduhum yana wa mutane alƙawari alƙawari wa yumannihim yana sa musu buri da gurace-gurace iri-iri wa ma ya iduhum shaitanu illa gurura Allah ya ce shi ko shaidan ba abin da yake muku na sanya burin illa ruɗi duk zancensa ruɗi ne ƙarya ne ba abin da ya isa yi maka in ka saba masa ita ce nasara da za ka yi auren ubangiji to ya ko muminai ku sani cewa shaidan yana da hanyoyi da yawa da ya alkawarin zai bi su wajen batar da ku 'ya'yan annabi adam rantsuwa ya yi a gaban ubangiji cewa sai ya tabar da wannan 'ya'yan annabi adam ɗin ya ce sai bayi waɗanda allah ya zaɓa ko waɗanda suke da ikhlasi to allah subhanahu wa ta'ala zai tsare su allah maɗauki ya ba mu labari a wani wurin a suratul hijir ƙala rabbi bima agwaita ne shaidan ya ce wa allah ya ubangiji saboda wannan ɓatar da ni da kai na rantse maka la'uzayyinan na lahun fil ardi na rika kawata musu duniya kenan ba abin da za su so in ba duniya ba kawar duniya gida mai kyau mata masu kyau mota mai kyau komai a nuna maka ba komai in ba wannan duniyar ba ka yi fada a kan duniya har ka kashe wani ɗan adam a kan duniya duk saboda mai shaidan ne zai riƙe maka adon ai ba komai in ba wannan duniyar ba tattalin zancen lahira da haɗuwa da Allah duk ya rufe hankalinka ya kawar da ƙwaƙwalwarka daga tunanin wannan abu ya ce ya rantse sai ya ƙawata musu duniya ta musu kyau ya zama ba abin da ba za su yi ba a kansu same ta wala ubu yannahum ajma'in ya ce na rantse sai na ɓatar da su baki ɗaya ka shaidan da confidence yake ya rantse a gaban mahalicin da ya halicci kowa ya ce kuma ya rantse sai ya batar da su har da cewa ajima'ina gaba ɗayansu sai ce illa ibadaka min humul mukhlas suke zaɓi to ka binciki alaƙarka da Allah la'alla ba ka cikin waɗannan bayan tun da Allah ya tabbatar masa cewa ba abin da zai iya yi da su waɗannan bayi in dai bayi ne na Allah zaɓaɓɓu to sun fi ƙarfin iblis ce sa shaidanu suke tsoron mutanen kirki aljanu da kake ji tsoron mutanen kirki suke yi da haka babbar alaƙarka ko in ce babban maganin tsakaninka da wani aljani ya cuce ka ko shaidan ya rabe ka ya batar da kai wallahi zamanka akan hanya shine babban maganinka cutarwa ta kwakwalwa ya sanya maka shubuha cutarwa ta jikin ɓangarorin jikinka ya sanya maka sha'awa duk ba zai iya ba inda ka zama tare da Allah babbar hanyar da za ka tsira ita ce ka zama tare da Allah za mu zo mu ambaci waɗannan hanyoyi saboda lokaci ba zai isa ba zan ambaci waɗannan hanyoyin da iblis ɗin ke bi ya ɓatar da mutane da gaggawa kuma mu ji maganin da zai tsare mu daga haka ya Allah muna roƙonka Allah ka tsare mu daga sharrin shaiɗan Allah subhanahu wataala a ƙarshen wannan aya cewa laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawi sai waɗanda suka bi ka daga cikin batattu wanda suka karkace to daga cikin hanyoyin da shedan yake bi wajen lalata dan adam da batar da shi akwai kawatawa shine tazyini ya kawata maka mummunan abu sai ka ganshi mai kyau zai kawata wa mazinaci zina ya kawata wa barawo sata ya kawata wa duk wani mai mummunan aiki ba zai ga munin aikin ba sai rika ganin ai ba wani abu bane kowa yana yi a lokacin da ya an gizo shi sai ya aikata to baya ganin munin abun har sai ya aikata ya gama sai ya dawo taitayinsa sai ta nadama ka tambayi duk mai zunubi a lokacin da sha'awarsa ta taso ta yunkuro zai aikata baya ganin munin wannan abin duk wata aya da ya sani da ta hana wannan abin baya hangota duk wani hadisi duk wani zance duk wata fadakarwa manta ta yake yi ashe me yake faruwa a lokacin shine marhalar tazyini yana kan halin shaidan yana kawata masa yana kintsa masa yana masa ado ga wannan mummunan abu hanya ta biyu talbis shine cakudawa ya cakuɗa maka ƙarya da gaskiya idan zai batar da kai ta hanyar ƙarya guda 99 to sai ya sako wata gaskiya guda ɗaya mai kyau a gaban wannan 99 sai ka yaudara sai ka fada ciki shikenan sai kai ta ya cakuda maka ka kasa gane kuma menene gaskiya menene kuma ƙarya kullum abin da zai shine ya gamsar da kai cewa abin da kake gani haramun ne to ba haram bane halal ne abin da kake gani halal ne to ba komai bane haram ne wannan duk hanya ce ta rikitarwa hanya ta uku daga cikin hanyoyin shine taswifi ya ta sanya maka lokaci nan gaba ya ce maka ai kana da lokaci mai tsawo haba yaya kana cikin ganiyar jin daɗin duniyarka za a zo a ce maka wai karka more zamaninka ne kawai kai abin da ka gada maka more akwai lokaci nan gaba za a tuba yaya kana ɗan shekara sha takwas har za ka zo kana sauraren wani zance kawai ka ci gaba da abinka ai nan gaba za ka zo ka tuba to duk inda ka ji wannan abin a zuciyarka shaidan ne yake sanya maka mutuwa ba ta bar jariri ba ba ta bar ɗan shekara goma ba ba za ta bar ka ba ɗan shekara sha takwas ɗan shekara ashirin talatin ba za ta bar kowa ba maganar lokaci ne lokacin kuma a lullube yake yana wurin ubangiji da mala'ikun da zai aiko in lokaci yayi zai aiko babu inda za ka sai ka tafi ko ka shirya ko baka shirya ba don haka yanzu yanzu nan shine lokacin tubanka ana wannan maganar ka tuno ka tuba ka daina abin da kake wanda ba shi da kyau hanya ta hudu shine tahwinul ma'siya ya rika nuna maka wannan zunubin ma ai dan karami ne akwai masu yin sama da haka kai fa dan karami kake akwai masu kisa akwai masu kaza kai me kai dan dan wannan kawai kalle kallan me ne kawai ka dan ci gaba da abin ka ai daga baya zaka daina in ka ji wannan abun a zuciyarka to shi ma shaidan ne yake lababowa ya sanya maka hanya ta biyar tas'ibul amri alal insani ba'da tawbati zai zo ya rika ce maka kai yanzu fa in aka ce ka tuba din nan shikenan sai ka koma wani dan karamin ustazu ustazu duka takurawa rayuwarka dan jin dadin nan yanzu daga na tuba fa shikenan shikenan kullum kuma sai in koma wani anakallahu anakallahu haka kawai ba zan more rayuwata ba sai ya ɗora maka wannan waya zan koma rayuwa ta malamai a banni in ɗan ƙara morewa to duk shaidan ne zai zo ya ɗan zo ya cusa maka irin wannan tunani domin ka ji cewa ai kana da lokaci mai tsawo bayan lokaci mai tsawon sai ga cewa wai za ka takura wa rayuwarka a barka man ka sake ka san su wasu mutane sun ɗauka bin allah na ustazai ne na malamai ne ya kai musulmi inda ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah to ka sa hannu ne tsakaninka da Allah cewa za ka bi shi bin Allah ba iya malamai ne suke yi ba ba ustazai ne kawai suke ba in kana son ka shiga aljanna wallahi sai ka bi Allah ba haka za ka zaune shi Allah mai tausayi ne kawai ko na yi komai ma zai kyale wallahi ba haka ba ne Allah yana da tausayi amma sai ka bi shi sannan za ka samu wannan tausayi da rahama kullum a cikin laifi muke da ustazan da malaman da waɗanda ba malaman ba kowa yana laifi to amma in kana bin hanya ɗin kana bin abin da Allah yake bi sai ya yafe maka abubuwa amma ba ka zo ka ce ai kai rayuwa yadda kake so za ka yi yau kamar wani malami haka wani ɗaɗɗaure rayuwa ta niwa ba zan sake ba waye ce ka zo duniya don ka sake Allah ya kawo ka duniya ne don ka bauta masa sakewa tana can a aljanna sai ka shiga aljanna ka ci daɗi ka more ba ciwo ba rashin lafiya ba ibada sallama babu da haka in kana son hutu daga wannan abubuwan da ɗaure-ɗauren da kake ganin wahala ce to ka sake a nan ka tsaya ka bauta wa Allah to sai ka samu wancan hutu da ni da ku ina roƙon Allah ya ba mu damar mu samu wancan hutu na aljanna hanya ta shida ta yi is zai zo ya gaya maka ma fidda ƙauna sai ka sai ya ce maka ai kai zunuban naka ma sun yawa duk tuban da za ka yi ma Allah ba zai yafe ba gara ma kawai ka ɗan tsaya ka ƙarasa kawai ka more in ya so in ka je dai duk abin da za a yi dai duk a yi a can ka san akwai wani saboda rashin hankalinsa zai ɗauka ai ba komai a je ɗin in an je ka ga abin da kake tsammanin ba shi za ka gani ba hanya ta bakwai fushi fushi hanya ce ta shaidan wajen samun iko a kanka duk mutumin da yake da yawan fushi to shaidan yana tare da shi ka yi ƙoƙari kai maganin fushinka duk yadda aka bata maka duk yadda aka saba ma kwantar da hankalinka fushi yana rufe ido daga tunani fushi yana rufe ido daga magana shi yasa zaka in ya rufe maka ido ya rufe maka zuciya ranka sai ya ɓaci sai ka faɗi abu sai kai kwana uku kana dama kana nadama me yasa na faɗi wannan abu daka in kana so ka fi ƙarfin shaidan to kar ka bari ya ziga ka akan fushi duk matakin da zaka ɗauka kar ka ɗauke shi a fushi shi sa ba a son alƙali ya yi hukunci a lokacin fushi in ana zaune a kotu daga ran alƙali ya ɓaci to maza a ce ya jama'a ku bari gobe ku dawo ya je sha ruwan sanyi ya huta ya nutsu in ba haka ba zai abin da zai nadama a kansa daga ba a son fushi fushi sharri ne zai an giza ka ne ka aikata abin da za ka zo ka yi nadama wannan hanya ce ta shaidan ta bakwai kenan hanya ta takwas buri da gurace-gurace kai ta tunanin zan yi kaza zan yi kaza shi yasa Allah ya gaya mana ya iduhum wa yumannihim zai sanya muku alkawari ai kana da dogon rayuwa yanzu fa kana 18 kana 20 kada zaka zo nan gaba kai wajen 70 80 to ai akwai lokaci to kaga buri ne kaga mutum ka kai 80 90 amma tunaninka ya za ka ƙara gyara duniya a kintsa nan a kintsa nan a kintsa nan saboda ana tsammanin za a ƙara wasu lissafi da yawa duk wannan shaidan ne yake lababowa ya sanya maka irin wannan tunani tazyini li ashabil milal yana yana samun masu addinai da ba musulunci ba ya ziga musu ya ziga su ya kawata musu gaba da kintsatsu gaba da musulmi yana cikin abin da suke so zaka ga waɗanda ba musulmi ba da karkatattu ba sa son musulunci ba sa son su bi hanya to duk shaidan ne yake dora su akan waɗannan abubuwa ya ƙara ƙarfin gaba tsakanin shiryayyun mutane da waɗanda ba shiryayyu ba kullun zaka ga akwai gaba tsakanin kintsatsu da waɗanda ba kintsatsu ba su waɗanda ba kintsatsu ba gani suke waɗannan so suke su takura musu su tsananta musu a rayuwa don haka ba sa son su gansu daga sun gansu sai to ga waɗannan masu damun mutanen alhali shi kintsatse in ya kira ka kai ma ka kintsu babu mai son ka irinsa shi iblis so yake ka lalace saboda ka shiga wuta shi kuma malamin da zai maka wa'azi tausayinka yake so yake da kai da shi ku shiga aljanna sai ka zaɓi wanda ka fi so sannan daga ciki kullum mu tsaya akan wannan hanya ta goma yana hana ka daidaito in ya ganka mai addini sai an giza ka ka wuce iyaka sai ka zama ɗan ta'adda da ɗan rikici da ɗan tsanani wanda addinin ma zai zama mai wahala a gare shi in kuma ya ganka mai sakaci sai ya ƙara dankwafar da kai ka ƙara komawa baya baya son ka tsakaita akan hanya wanda anan ne daidai take ka yi ƙoƙari kullum ka zama akan tsakiya tsakiya ita ce daidai kar ka zama ɗan ta'adda mai tsanani a addini kar kuma ka zama a can baya kake ba ka ma yin addinin gaba ɗaya kuma mutum ya fita ma daga addini to hanyoyin fita daga wannan matsaloli ko kintsi na shaidan na farko yawan karatun alkur'ani yawan karanta alkur'ani yana cikin abin da zai sa shaidan ya tafi ya barka shaidan ba zai zo ba in kana yawan karanta alkur'ani samu lokaci kullum ka ware ko minti sha biyar ne in ba za ka iya talatin ba in ba za ka iya awa ba ka karanta alkur'ani ko ba ka fahimta ka yi za ka ga abin mamaki a rayuwarka hanya ta biyu daga cikin abubuwan da suke gusar da sharrin shaidan ba da zakka da ba da sadaka zakka ta wajibi da sadaka ta taɗa'u'i ka sabar wa kanka taimakon mutane wannan shi ma yana an gize shaidan ba zai tasiri a kanka ba duk inda aka ce ga ƙofar taimakon alheri to shiga ciki za ka ga Allah zai tunkuɗe maka shaidan daga gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya gaya mana ba was sadaqatu tutfi'ul khati'ah sadaka tana tunkuɗe zunubi tana kaɗe maka zunubi kama yutfi'ul ma'un nar irin yadda ruwa ke kashe wuta to haka sadaka take taimakawa ta buce sharrin shaidan da kuma zunubi hanya ta uku daga cikin abubuwan da suke taimakawa mutum ya tsira daga sharrin shaidan da makircin shaidan yawan tasbihi da yawan faɗin alhamdulillah da yawan kabbara da yawan la ilaha illallah ma'ana ka zama cikin masu yawan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kana yawan wannan to shedan ba zai zo kusa da kai ba abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake bukhari da muslim cewa idza qala almu'minu annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mu'mini yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir mi'ata marra idan mu'mini ya zauna yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ya faɗi wannan sau ɗari fi awwali yaumihi a farkon yininsa ma'ana da safe kana zalika hirzan mina shaitan to wannan zai zama masa tsari daga shaitan fi yaumihi a wannan ranar gaba ɗaya shaitan ba zai zo kusa da shi ba minti nawa zai ɗauke ka ka faɗi wannan kalma la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau ɗari minti goma ko sha biyar ya ishe ka ka gama kuma kaga amfanin da za ta yi maka na rayuwa ne baki ɗaya hanya ta hudu daga cikin abin da zai taimaka har yanzu taimakawa addinin Allah duk inda ka ji ana neman ga wannan ɗaukaka addini ne to shiga ciki a taimakawa addini da kai hanya ta kusa da ƙarshe kaɗan ne dai daga ciki halartar wuraren ilimi ba halartar wuraren kaɗe-kaɗe da bal da dj da saɓan Allah ba samar wa kanka lokaci inda ake karanta addinin musulunci ka zo ka zauna ko baka fahimci komai ba mala'iku addu'o'in da za su yi a wurin nan su lullube mutane da rahamar Allah to za ka samu abin da za ka samu a ciki ka taho wurin da ake karanta addini abu na ƙarshe wanda za mu tsaya a kansa ba saboda shi kenan ba saboda lokaci tauhidi da tawakkali ga Allah kada ka shiga hanyar shirka ka tsayu akan bautar Allah shi kadai duk wanda zai dora ka akan wata hanya ta ka karkata zuwa shedan da bokaye da rashin dogaro ga Allah kul ka shiga wannan hanyar ka tsaya gun Allah zaka ga irin taimakon da Allah zai maka Allah ba zai bari a cuce ka ba Allah subhanahu Allah ya tsare mu Allahumma صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله كتبت الدم أكن تفركي مديدتي الله كدورا مو أكن توحيدي الله كدورا مو أكن داء الله كدورا مو أكن سنر معيكي صلى الله عليه وسلم الله كنيسا تامو دقشي shaidan daga sharrinsa daga kintsinsa daga makirshinsa daga abin da zai tattara na tarko ya cusa mu a ciki Allah ka samu fita daga ciki Allah ka samu fi karfinsa Allah ka dora mu akan tafarki madaidaici har ƙarshen rayuwarmu Allah ka ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ƙara lafiya ga shugabanninmu Allah ka tsare mana su Allah kuma ka taimake su akan dukkan abin da yake alheri ne ga al'umma wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah